أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون نعم نعم قل إنما الذين لا يؤمنون نعم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وإننا مشركين وأن لا يفعل azaba ta tabbata ga kafirai Allah ya ce alladin la yusuna zakata wanda ba sa bada zakka wanda wannan aya ita ce sai na Abu Bakar Allah kara masa yarda ya ba hujja da ita cewa in mutum yake bada zakka dama a shari'a musulunci in mutum yake bada zakka za a za a je a karɓi zakkar ma'ana dole za a yaƙe za a karɓi zakka a dole tunda rukuni ne na musulunci kuma in aka kai haka an taimake shi hajji ne dai wanda ya mutum yake bai je aikin hajji ba to wannan Allah ya ce ba shi da shi walillahi ala nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabilan wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin eh to shi ba a basa komai za a bashi ne to shi aikin hajji ana yin sau ɗaya a shekara saboda wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da annabi ya ce Allah ya wajabta hajji akan mutane sai wani ya ce duk shekara ne sai annabi ya shiru daga ce ta ya suna baba da amsa ba sai ja da ya ce eh da sai ya tsaya waje wani shekara amma tunda bai ce eh ba to in aka je aikin hajjin sau ɗaya ya wadatar wannan da yake ko da yake masu masabobi sun yi maganganu a kai a kan cewa shi aikin hajji yaushe ne yake waje ba a kan mutum sannan kuma in aka yi sau ɗaya ya yi ko bai yi ba imam malik da imam abi hanifa da ahmad ibn hanbal sun haɗu sun ce idan mutum ya yi aikin hajji sau ɗaya shi kenan ya wadatar daga baya ko bai ƙara zuwa ba ya sauke faralin da ya isa. Imamu Shafi'i shi kuma sha don ka yi aikin hajji sau ɗaya to in dai kana da dama sai za ka ƙara. Saboda shi kuma ya ce ki zuwa aikin hajji da dole ne a kan musulmin duniya gaba ɗaya. Ya ce to idan Allah ya ba wa mutane dama shekara ɗaya duk kowa ya je sauke faralin sai an ce ya isa badewa zai je sai a rasa wanda zai je kenan kuma dole ne to sannan kuma wani lokacin ne ya kamata ko kuma aikin hajji ya kama mutum lokacin da ka samu kuɗi a lokacin ne aikin hajji ya kama ka ma'ana ana neman sa da gaggawa kawai da an yi wannan kuma mutanen usul ne suna da wasu cewa idan Allah ya yi umarni shi umarnin nan kan hal yaktadil fawra aula yana neman gaggawa kawai da an yi umarni kawai a lokacin ayi wannan aikin ko kuma amla ko ba neman gaggawa in an ce yana neman gaggawa to shekarar da ka samu kuɗi dole sai ka je kai aikin haji in shekarar da ka samu kuɗi ba ka je kai aikin haji ba kafin wata shekara kuma sai kuɗin da ka samu suka ƙare to fa ana bin ka aikin haji haka wasu suka ce musamman a mamakan malikiya ma akwai wannan zantuka guda biyu to imam maliki dai ya ce idan aikin haji ya idan idan ka samu kuɗi to lallai ana buƙatar da gaggawa ka je ka yi aikin haji imam shafi'i da wasu a cikin mutanen masawai imam malik duka sun ce a'a abin da ake buƙata kada kuɗi ya ƙare baka je ba ma'ana in kana da kuɗi kana da dama bana kana da kuɗi bari kana da kuɗi kada da yaci har kuɗinka ya kare ko mutum ya mutu bai je ya kaji ba to nan ne bai sauki fahimin ba to ala kulli halin da ya ikhtilafun ulama'i akwai ikhtilafun ayin mata rahmatul lil ummati sabanin malamai rahama ne ga al'umma in ka samu magana da ka rike ta wani malami kai ya bai da ita kenan ka samu hujja to to wayannan sune qawaidul islam guda biyar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musulunci yana kafuwa ne da su da tauhidi shine kalmar shahada da sallah da zakka da azumi da kuma aikin haji to wayannan a same su ma'ana akwai waɗanda suke dole akan kowa da kowa shine da tauhidi da sallah da azumi wannan na kowa da kowa ne dole ne duk musulmin da bai kadaita Allah ba musulmi bane duk musulmin da baya sallah ba musulmi bane duk musulmin da baya azumi ba musulmi bane wayannan kam na dole ne sai dai in larura ta ba ta faru musamman a bangaren azumi mutum ba shi da lafiya in ba shi da lafiya Allah ya ce to ya ajiye azumin ya bari sai ya samu lafiya ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى wanda ba shi da lafiya ya haƙura sai ya samu lafiya sannan sai ya biya ya ɗauki wasu kwanaki sai ya biya to shi nan an ba da dama amma sallah da rashin lafiya ba zai ba zai hana ba zai samu kai yin sallah ba wanda zai bar sallah ba komai sai ma kashi ba shi da hankali to shi kenan to wannan lokacin da yake cikin rashin hankali to ba zai sallah ba sai ran da ya samu lafiya ya warke sannan sai ya koma sallah amma in ko bai warke hajji ba haka ba shikenan yana cikin daurin Allah sannan kuma rashin lafiyar malamai suka ce in dai mutum yana cikin hayyacinsa mana yana cikin hankalinsa za a kira shi ya amsa ko kuma ya kira shi zai daga ido ya ya nuna alama kana yana da hankali zai iya rufe idonsa zai iya bude idonsa to ya nuna kenan abin da ake faɗa ya sani to wannan lokacin ko ba zai iya komai ba sallah tana kansa in lokacin sallah yayi za a sanar da shi idan ba zai iya yin komai ba yana kwance to za a kawo masa ko dutse wanda zai taimama ko kuma a yi masa alwala to sai a ce masa lokacin sallah yayi to shi kuma shi ya san yadda zai yi sallah ma'ana dai ba a ɗauke sallah matukar akwai hankali a cikin ɗan adam inda akwai hankali to sallah ba ta ba ta ba ta fadi akan mutum tana na akan sa to amma ita abu guda biyu ma'ana zakka da aikin haji to su wajen nan Allah dama ya ce wace su wanda yake da hali ne ba kowa yake da halin kira zakka ba sai dai zakkan mudu na fidda kai to shi shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na Ali ya tashi ya sanarwa mutanen Madina gaba daya wannan mudun fidda kai nan annabi ya wajabta shi sunna ce amma wajiba mana ya zama farilla kenan a cikin sunnoni to saboda haka shi ya zama wajibi a maimakon wanda bai samu yayi aikin ya samu ya fita zakka ba to ga zakkan fidda kai idan ka yi zakkan fidda kai to shi kenan kai ma an rubuta maka a cikin cika cikin musuluncin ka ga zakka ma ta shigo sannan aikin hajji ba kowa ne yake da dama zuwa ba wani yana da dama wani kuma Allah baya ba shi dama to wanda bai samu dama zuwa aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai juma'a in ka je kai juma'a to juma'a tana tsaya maka da juma'a da jihadi suna tsayawa a matsayin a matsayin aikin haji idan juma'a kawai ka samu to za ta iya tsaya maka matsayin aikin haji idan ka hada da juma'a da jihadi a lokacin da ake jihadi to shi ma dai haka wadda ke ji jihadi dama kalma ce wanda kalma ce musulunci yana amfani da ita a abubuwa da yawa ma'anan jihadi ba wai karauki makamin ka je ka kashe wani ba ba shi ne jihadi ba a'a kai din tukuna ka gyaru kai din ka yaƙi kanka tukuna ka daina bin son zuciyarka ka daina bin abin da bai dace ba duk abin da Allah ya hana ka guje shi to ka fara jihadi idan ka yaƙi kanka ana buƙatar in kana da gida ka yi ƙoƙari ka shiga cikin gidanka ka yi jihadi yauwa ka gyara matanka su zama dukkan suna bin Allah daidai kuma suna ibada su yadda ya dace in ba sani ba ka sanar da su bayan haka jajanka suna jiranka duk wanda ya ga ya ma dole ka tsaya masa ya zama ya san addininsa ya san ya samu tarbiyya to daga nan jihadi ya fara to kowa iya iya inda jihadinsa zai tsaya to idan jihadin ka nan ya tsaya shikenan kai kokari irin naka jihadin wani kuma jihadin sa yana wucewa ana bashi Allah yana bashi wani matsayi ko na kudi ko na mulki ko na ilimi wanda Allah ya bashi wannan jiko jihadin sa da wannan abin da aka bashi da shi zai jihadi eh saboda wani abun a mai mulki ya fi iya ya fi yin tasrifin sa kan wanda bai da mulki wani abun kuma mai kudi ya fi tasarrufi akan abun fiye da wanda bashi da shi wani kuma na mai ilimi ne to duka dai jihadi kala kala ne kalma ce guda ɗaya wanda take ɗauke da ma'anoni da yawa ita mutanen usul suna da wasu abubuwa da suke cewa akwai amun akwai khasun da shi amulin akwai amun urida bihil umum akwai amun urida bihil khusus sannan shi khasun din akwai khasun urida bihil khusus akwai khasun urida bihil umum akwai ammi wannan an kawo shi gaba da amma wani abu ke bantacce ake ake bukata akwai kuma ammi wanda kuma umumancin ake nufi kamar wannan kalma ta jihadi kalma ce wanda ammiya ce ta hada abubuwa duk aikin da za ka yi ka sa musulunci ya ci gaba shine ma'anar jihadi eh duk abin da zai sa musulunci ya samu shi gaba to shine an yi jihadi eh kada ga a'a yanzu an daina fita a hada mutane a tafi a je a yaƙi kafirai a'a ku musulman ku yaƙi kanku tukuna ku gyara halayenku idan halinku ya gyaru to kun yi jihadi to ko ake bukata tunda ai dama yaƙin da ake yi na ka'ida din na na musulunci dama sai mutanen da suka ce ba za su zauna da ku ba ma'ana kafiran da suka ce ba za su shiga musulunci ba ko ba za su yadda su tafi da musulmi ba to amma yanzu kuma duniya in ka duba duk ƙasar da take haɗe da musulmi da wanda ba musulmi ba ai ai tare suke kuma waɗannan ba sai ba za su zauna da waɗannan ba to kaga ba hujjar yaƙi kenan yawa yaƙin ka yanzu kai kokari ka yaƙi kanka idan ka yaƙi ka fara da kanka kenan shine babban yaƙi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dawo daga wani yaƙi mutane sun jikkata sosai sun sha wahala sai annabi yake cewa raja'ana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar mun dawo daga karamin yaƙi za mu tafi babban yaƙi sai sahabbai suka ji tsoro wani babban yaƙi ne ya fi wannan mutane sun mutu wasu sun karai da yawa sun jira wani wasu sun sha wahala amma kuma karami ne sai suka ce wa ma wa mal jihadul akbar ya rasulullah sallallahu alaihi wanne ne babban yaƙi sai ce jihadun nafsi ka yaƙi kanka ya fi wannan wahala wannan ka wani kaje ka yaƙa ai to kai din kai kokari ka yaƙi kanka eh duk dan adam da Allah ya kawo shi duniya yana hada shi da wani mai suna qarin wato shaydani to wannan shaidanin kokarin da zai duka ya raba ka da Allah ne to kai kuma kai kokari ka saba wannan shaidanin ka tura shi ya tafi wuta kai kuma ka tafi aljanna domin shaidan shaidan da ya hada da su kowane shaidani kokarin sa da yake yi tunda ya san shi dama da wuta ne tunda an riga an tsine wa ubansa to biyu wuta za su tafi to abin da yake ta kokari wannan dan karam da aka hada su tare yayi kokari ya ja dan karam ne su tafi wuta tare to saboda haka sai Allah manzo Allah sallama ya ba mu magani iri-iri wanda za mu magani wannan shaidanin in kana son shaidanin ya samu naƙasa ya samu tawaya ya samu rauni to duk abin da za ka yi ka gabatar da sunan Allah in za ka ci abinci kafin ka fara ka ce bismillah to shaidanin ba zai samu ya shi ba in za ka sha ruwa ka ce bismillah ba zai samu ya sha ba to haka in in za ka shiga ɗaki ka yi sallama ko kai kaɗai ne fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min billahi mubarakan tayyibatan za ka yi sallama da kai ba kowa a ciki amma akwai mala'iku a cikin daji wa akwai kuma wasu halittu ba ka san su ba ka ganin su sai in kai sallama ka ga shi kenan ka amintar da ɗakin ka in za ka shiga ban ɗaki ka ce bismillah in ka gama cin abinci ka ce alhamdulillah in ka gama shan ruwanka ka ce alhamdulillah in za ka fita ban ɗaki ka ce alhamdulillah ko baka ƙara komai ba ba ta da karantawa to ko baka iya kamar ka ce bismillah wajen shiga to duk shedanin da yake ban ɗakin zai makance ne baya gani ba zai ganka ba balle ya maka barna domin shaidanu ne suke zuwa ban daki sai su zauna suna jiran masu shiga in ka shiga ban daki to wannan shaidanin da yake ciki ko shaidanun da suke ciki kokarin da za su yi wannan najasa su su sa ka taba ka ma'ana ya zama sarkin ka bai haɗu ba ka fita da najasa to kana cewa bismillah duk sun makance ba ka gani ko ba karanta kawai ba in kuma ka iya karatun Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith eh ko a masabar malikiya kenan masabar Ahmad ibn Hanbal ya kara Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith wa minal rijsi an najis wa minash shaitanir rajim to ko bismillah kawai ka fara dai ya wadatar ya makatar da aljanna wannan shaydanu to in ka zo fita kuma ka ce alhamdulillah saboda nan din ma alhamdulillah allazi azaba anni al'aza wa afani godiya da farka Allah wanda ya cire mini najasa da dotti ya bani lafiya to kaga in ka ce alhamdulillah to kai wannan addu'a to in mutum in kai amfani kana amfani da koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin al'amuranka to shedan ba zai samu nasara a kanka ba eh kuma in zuciya ta yi kyau in ka samu zuciya ta wanku ta gogo to fa kenan jiki yayi kyau mutum mutumin gaba daya yayi kyau yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu yake ce mana mu yi kokari wannan tsokar a gyara ta inna fil jasadi munqatan idza salaha salaha al jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu tsoka ta a jiki in ta yi kyau jiki yayi kyau gaba daya in ta baci jiki ya baci gaba daya ko ce ce annabi ya ce zuciya ce in zuciyar mutum ta yi kyau to komai ɗinsa za ka ga mai kyau ne in zuciya ta ɓaci to komai ba zai ba zai kyau ba zai tafi daidai ba Allah zai lafi zakarar mila ta zon kafin wani lalata na amina min salihati waɗanda suka yi imani tun da waɗancan an ce ba sa ba da zakka kafirai ne sun ki ba da zakka to sai na abubakar ya yaƙe su ya yaƙi mutanen da ba sa ba da zakka ko da yake dama mun ce akwai waɗanda dama ba sa ba da zakka zamanin annabi kamar su alamatu da mutanensa shi shi farkon tarihinsa sahabi ne da kafin ya ridda tun da ya daina zaka ya za ya ridda kuma tun zamanin annabin ma ya ridda to sai ya zo shi ba ya zuwa masallaci ba a sallah da shi sai an yi sallah sai a ganci ya zo yana sallah shi kadai manzalla ya ce masa kai kuma kullum ana jami'i ka zo kai sallah kai kadai ya ce wallahi shi ma abun yana damunsa damuwarsa rigarsa ɗaya ce mana tufarsa ɗaya ce da shi da matarsa duka ita ce kawai wanda wanda za su yi sallah da ita to tun da wannan mayafin guda ɗaya suke da shi to dole ko ya jira matar ta yi sallah ko kuma shi din in ya zo masallaci a yana zuwa ma masallacin ana sallah da shi amma ana idan da sallah sai ya tashi fita annabi ya ce ka ga mutane kowa yana zaune yana sai roƙon Allah abin da yake bukata yana yana irin na tasbihinsa sai ka tafi yake ai to ai saboda zai kai wa matarsa wannan rigar da ita kuma ta yi sallah saboda haka rigar su guda ɗaya ce amma yana roƙon annabi ya roƙa masa Allah ya samu dukiya annabi ya ce ba dukiya za a roƙa maka ba a roƙa maka Allah ya rufa maka asiri sai ce a shi duka dukiya yake so shi a bashi kuɗi kawai ya samu kuɗi kuma ya san in ya samu kuɗin nan kawai a gaya masa duk abin da Allah ya faɗa zai yi annabi ce a'a baka san sharrin dukiyar ba yi kai dai a roƙa maka Allah ka samu rufin asiri duk abin da za ka yi ka yi a cikin sauƙi da ce ka shi dukiya yake so sosai shike na annabi ce da shike je ka Allah ya baka kuɗi shike nan ya tafi yana tafiya sai wani mutum ya kira shi sai ya bashi akuya kyauta to da da yake addu'a ce akwai da ta zo kawai ya ya berjek take haihuwa inda awaki suke haihuwa shekara tinkiya za ta haihu kamar sau ɗaya ko biyu to shi tinkiya ta duk wata tana haihuwa kuma in za ta haihu ba ya uku hudu ba a sai ta haifi takwas goma ma lokaci ɗaya kawai ya haɗa dabbobi sai dabbobin sa suka kuma a gari yake yana madina dabbobin sa suka fara yawa suka fara yawa sai da wasu ya sai tumaki ma ya haɗa to yana da tumaki da awaki kuma da yawa kuma a gari kasan kuma in dabbobi ne a gari ina za ka samu kai musu garke sai dabbobin suna shiga gidajen mutane suna barna suna cin garin mutane suna waye sai aka kawo ƙara saujin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a tunda dabbobi kake so ai dole ka bar gari sai ka koma inda ake kula da dabbobi dole sai ya gusa ya fita gari ya dan gusa ya koma bayan gari to yana can yana zaune amma yakan zo dai a yi sallah da shi to har dabbobi suka suka yi ta karuwa da suka yi yawa ya sai shanu ya hada ya sai raguma ya hada shi kenan dabbobi sun yawa da suka yi yawa yanzu sai dai a sati zai zo sati zai zo a juma'a da shi sai ya iya koma in ya koma ba zai sake zuwa ba sai sati har satin ma zuwan ya gagara ya dawo sai ya dinga tarar sahabbai yana tambayar su yaya yaya labarin annabi ya ce masa lafiya lau da zuwa Allah ya koma ka gaishe min da shi shi ba zai zo ba da shi kenan tafiya ta tafi kenan to haka dai dabbobi kuma sai karuwa suke ta yi arziki dai ya dukiya dai ta haɗu ya samu kuɗi yadda yake so to amma to ana nan ana nan sai Allah ya saukar da ayar zakka khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawatika sakarun lahum wallahu samiun alim ka karbi zakka wajen mutane ga kuma Allah ya ri- ya faɗi waɗanda za a ba wa zakan ma mutum takwas inna wasadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabili fariyatan min Allah to da sai annabi zai ce to ya rubuta takarda da yake akwai wasu masu dukiya banda shi ne akwai wasu wata kabila suna da dabbobi da yawa ana ce musu banu sulaimin suna dabbobi sosai suna ga- kewaye madina duk su ne to sai annabi ya rubuta takarda sai ce to a aikawa shi su banu sulaimi cewa ga zakar da Allah ya ya ya wajabta a kansu su masu hali kuma a kaiwa shi masu alaba tunda da ma ya ce in ya samu dukiya to ana duk abin da aka daura masa zai yi aka je dama sai an biya ta kansu kafin a je inda yake shi ya ya fi su nisa aka kai musu shugaban nasu ya duba ya ce alhamdulillah alhamdulillah mun yi sa'a yau kuma an kawo mana sako sako ya ya tattara mutanen sa gaba to kowa ya je ya je ya ya girgo dabbobin sa ya kawo kuma shi da kansa yake zuwa a cikin garkin ya ce a dauko wannan a dauko a kama wannan a kama wannan manya manya yake dauka aka ce a annabi ya ce mana ba manya za a dauka ba maza kai ta ce a mu mu a a sirran mu muka bayar ai mu dama muna so ne mu samu yanda zamu yi wa musulunci hidima kuma Allah ya bamu shikenan aka dauka sai aka aka wuce an fara zuwa wajen sa tukuna shi salabatu aka je masa to ga takaddar abinda Allah ya wajabta sai ya duba ya duba ya ce to wannan takaddar ta yi kama da haraji to amma da yanzu abinda tunda kun ce za ku je wajen Banu Sulaimi ku je ku dawo aka je wajen Banu Sulaimi suka bayar ana dawowa aka biya wajen sa to mun je ga shi sun bayar kai kuma me zaka je sai ce to ya ƙara duba takaddar mana aka ƙara bashi takarda ya duba ce to ma ma hafi illa jizyatun aw ukhrij aw ukhrij jizya wannan kan ko haraji ne ko mai kama da shi to muna musulmi kuma a dora mana haraji shikenan ha- halin karuna ya dawo dama duk wanda yazo duniya duk wanda yazo duniya to in ai- akwai halin da zai dauka yawa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dauke da zama- zamanan baya ne mutanen kirki akwai mutanen kirki a baya wanda suke koyi da su mutanen banza akwai mutanen baya wanda suke koyi da su shike nan sai ya ce to yanzu abin da za a yi a je a ce masa a gaya wa annabi zai zai kawo zakar da kansa suka ce shike nan sai suka dawo suka kafin su dawo manzo Allah sallama da ya hanke sai ce wayyo zalaba ka yara ka sai suka yi so ya aka yi suka ce gashi gashi amma dai ya karbi takardar ya ce zai kawo annabi ya ce ƙarya yake ba zai kawo shike nan bai kawo ba wata shekara bai kawo ba to kafin wata shekara sai Allah ya aiko da wasu ayoyi wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw hum muridun fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawna bima khalaqa Allah ma wa'adu wa bima kanu yakzibun daga saukar da ayoyin nan sai wanda kuma sai ya karanta masa jilo ka halaka Allah ya aiko ayoyi ka ka zama ka halaka shine sai ya dauko dukiya sai ya kawo da shi annabi ga dukiyar zakka annabi sai ai dama ba ni nace a bayar ba Allah ne yace a bayar yanzu kuma yace min karin karbi taka shikenan ya koma da dukiyar zamanin annabi ne kullu ya kawo annabi sai ai Allah bai sai in karba ba kuma ni dama ba ni nake karban zakka ba ni nake ci ba sai annabi ma da gidansa haramun ne masu ci zakka eh duk dingin manzo Allah ba sa cin zakka saboda zakka datti ne to annabi kuma karki ne da shi kenan bai karbi zakarsa ba har manzo Allah ya wafati zaman sai na baka ya kawo dukiyar sai na baka ya abinda annabi bai Allah bai karba ba annabi bai karba ni zan karbe shi a koma da kayanka ya koma da shi zaman sai na Umar ya kawo shi sai na Umar ya ce Allah bai karba ba annabi bai karba ba Abubakar bai Abubakar bai karba ba ni wa ni waye kuma zan karbi kayanka koma ya koma zamanin sai na Usman ya kawo sai na Usman ya ce duk na bayan nan ba wanda ya karba sai ni ni ba zan karba ba zamanin sai na Usman shi ma ya rasu to shi kenan to haka dai shi ƙarshen sai ya zama Allah ya kiyaye amin innal ladzina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suke ayyuka ma- masu kyau lahum ajrun suna da sa- lada mai yawa gairu mamnuni wanda ba a yanke shi shi mumini idan yayi ibada ya je lahira aka ba- fara bashi sakamako ba za a yanke wannan sakamako ta ya isa ba ba za a ce ai shekara kaza yayi yana ibada saboda kai shekarun suka ci kaza za a- za a canja masa aljanna a'a ba ba za a yanke ba
قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قل يا رسول الله فقيا متاني أئنكم لتكفرون لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين shin za ku kafir cewa Allah nan da ya halicci halitta a cikin ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu Allah tabaraka ta'ala shi aikinsa ba wai zai zauna ya ta sassaƙawa yana harhaɗawa ba, amma shi aikinsa yana yin sa sannu-sannu, saboda nuna tabbacin cewa shi tabbatacce ne. Shi yasa kawai yake zai ya ce maka ya yi abu kaza a cikin kwana kaza, amma ai halittar ma gaba ɗayanta kun fa kunu ya ishe ta. Ba ma sai an faɗi kalmar kun ɗin ba. Kawai ya ce halitta ta zama sai ta zama. A fi yau manya lahadi wal isnani ranar lahadi ranar litinin aka halittu ƙasa. to da aka halice ta sai aka batta a dungule sai da aka halice sama aka je aka shirya sama aka gama sannan aka zo ita kuma sai aka cimfide daga baya yasa a amtum can cikin suratul naziati yake cewa a amtum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha rafa samkaha fa sawaha wa aka talela wa aka duhaha wal arda ba'da zalika dahaha ba ba'da zalika khalaqaha ba a'a kasa ta riga sama halitta amma cin fidewa sama ta riga ta eh saboda wannan ayoyi wannan aya ta sura fusilat da wannan aya ta sura naziyat wannan ma'ana maganan halittan ƙasa da aka halitti ƙasar dunkule ta aka yi aka mulmule ta sai aka batta ma'ana a lokacin ba zai yi a rayuwa kanta ba kawai ma tana motsi ko da har yanzu ba dai mutanen falak suna cewa ƙasar ita juyawa take yi ita take juyawa da aka halicci ƙasa sai aka sa mata jagoranta rana rana ita ce jagorar ƙasa saboda ka ita ƙasar ita take kallon rana ba rana ce take zuwa wa ƙasa ba yawa ita ƙasar ce take juyawa tana kallon rana wajen masu aflaku suka ce shi sa idan ƙasar tana juyawa to idan ta fuskanci rana kun samu rana in kuma in kuma ta juya wa rana shikenan dare ya zo to haka dai kuma da irin nasu ilimi amma dai kawai abinda Allah ya rubuta ya ce mana ya halicci kasa saboda haka Allah dai shi ya san yadda ya yi kayansa shi ya halicci kasa daga baya kuma ya halicci sama kuma ya daga ya shimfida sama ya zo ya shimfida kasa fi yawmaini wa tajaluna lahu andadan Allah ne za ku sa masa kishiyoyi shuraka abokan tarayya zalika rabbul alamin ba ku sani ba wannan ubangiji shine ubangijin halitta gaba daya jamu alamin wa huwa masu wallahi shine duk abinda ba Allah ba Allah ne yayi shi
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وجعل فيها رواسي إذا قصد أن لا ينشيط سيسا متى رواسي أوسوشي سوني دواب نصب الجبال يا كفى دواب جبالا ثوابتا يسوس دواب ما تتنوينه kuma suna rike da kasar mana suna damfare da kasar suna kafe a cikin kasar haka Allah ya yi sa min fawqiya kuma a joro akan kasar akan Allah ya yi wannan duwatsu ga sunan iya ba iyaka dutse kaza dutse kaza dutse ga sunan da ba iyaka wa baraka fiha kuma sai Allah ya yi wa kasar albarka yace komai ma in na arziki ne da na ni'ima da na rahamar Allah ya fito daga cikin wannan kasar wa baraka fiha bil ardi cikin kasar Allah ya mata albarka duka zafin miyahi tana da yawan ruwa ruwa kuma dama shi ne babban arziki wanda Allah ya halitta dukkan halitta ma da shi inda abu mai rai ne waje Allah minan rai kulla sai in hayyi Allah ce duk abin da yake da rai na yi shi ne da ruwa kuma da ruwan yake rayuwa duka zafin miyahi akwai ruwa mai yawa yanzu haka duniya gaba ɗayan ta in kadiba inda yake da ƙasa shi ne kaɗan inda yake da ruwa shi ya fi yawa saboda haka ruwa ya fi yawa a duniya har ma ana cewa ruwa ya kai kashi saba'in da biyar a duniya kashi ishirin da biyar ne kawai ƙasa. bisa ga tilmi yayi wa zuru'i da shukoki iri iri duk aka sake shuka wa zuru'i haka kuma dabbobi wanda suke kiwo a zo a tatsi nonon su su ma dai duka a kan kasa suke wa qaddara fiha aqwataha sai Allah ya rarraba rayuwar kasa a cikin kasar linnas ya raba mutane da kaza da kaza da kaza suke za su rayu da shi kuma ya bar musu abin da za su rayu da shi din kullum kowa yana rayuwa da abin da ya dace da shi wal bahaimi ya bar yayi abincin dabbobi a cikin kasar da Allah ya yi kasa to saboda ana so a yi noma sai Allah ya dauke ciyawa ba ciyawa ba ta tsira sai abin da aka shuka to da dabbobi sai su mutu tunda su kuma dama ciyawa suke ci to shi yasa idan ruwa sama ya sako to sai Allah ya tsirar da ciyawa tunda ita wannan ba ta kowa ba ce ta Allah ce sai ta tsira ita sai ta girman ta ku kuma tunda dama an ba ku dama da dalili ku kuma ku je ku shuka naku in kun shuka naku in ya fita shikenan Allah shi ma sai taimake ku shi ma ya girma kamar yadda wadancan ciyawa take girma dabbobi su shi da kuma ku kula da naku fi arba'ati ayyamin a cikin kwana hudu akai wannan خلق الباقيات في يومين الباقيين ma'ana waɗannan abubuwa shirya ƙasa yi mata albarka zuba mata ruwa zuba mata shuke-shuke duk an yi shi ma cikin kwana biyu in ka hada da wancan kwana biyu ya zama kwana hudu kenan mada arba'atu ayyamin an samu kwana hudu sun wuce sawa'an lisa'ilina Allah yayi wannan ya daidaita kasar lisa'ilina ga masu tambaya ya aka halici kasa to ga yadda aka halici kasa na'am ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين ها؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين sun mastawa ila sama'i bayan an gama shirya ƙasa komai da komai an haɗa mata sai kuma Allah tabaraka ta'ala sai ya nufi kuma halittar sama istawa din ma'ana ƙasa da ne sai ya nufi ila sama'i halittar sama kuma bayan an halicci ƙasa da kuma sai aka halicci sama wa hiya dukanun ita sama a lokacin tana hayaƙi ne ita da hayaƙi aka yi ta fa qala laha sai Allah ya gaya wa sama walil ardi ya gaya wa ƙasa yace itiya ila muradi minkuma dukkan ku kowanne ne ya kawo abin da na yi shi domin sa sau an in kuna so ku kawo a cikin biyayya aukar han ko kuma ko ba ku so ku kawo ai ataini ku zama biya ne da abin da aka hore ku au mukarha ataini ko kuma tilasta ku kala ta sama da kasa sai suka ce ataina mu mun zo da ina masu biyayya ne mu ba ma saba wa ubangiji can Allah ya ce إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Allah ce na kawo amana na ba wa sammai na ceto ga amana nan ga aljanna ga wuta amma in za ku yi min biyayya babu sabawa duk abin da nake so shi za ku yi abin da na hana za ku hannu to shikenan ga gidan ku gidan aljanna in kuma kuka saba wanda ya saba kuma ga gidan wuta sai suka ce a su ba wai abin da ya saba za su iya ɗaukar wannan amanar ba suna tsoro ne kar su ɗauki amana wajen Allah su je su karya amanar su ba wai kwaɗayin aljannar ko tsoron wutan ba a'a ubangijinsu ya gaya musu kayi kaza su zo su gagara shi ne suke tsoro saboda haka su ya kamata ba su ɗauki amana ba ya fi musu Allah ya shi kenan ba koma tun da ne haka ne sun huta ba za a yi musu ba ba su da gidan wuta ba su da gidan aljanna saboda haka sai ta ibada su zo ibada su kawai ta ta tsakanin su da Allah to da haka duwa kuma aka nuna musu kashi su ma ba za su iya ba to sai da aka zo wajen dan adam da aka ce masa to ga wannan sai ce shi ya yadda zai yi wa hamala al insanu dan adam ya ce shi zai iya saboda ya ga kwadayin abin da aka kwadaitar da shi na aljanna sai yace zai iya ya ce zai aka ce masa ka fa ka san kuma in baka yi ba akwai fa azaba yace a haba zai dage to innahu kana zaluman jahula amma kuma gashi sai ya zo ya zalunci kansa ba wani kan wani ya zalunci kansa ya bar abin da aka umarce shi yayi bai yi ba ya jahilci matsayinsa ne domin da bai jahilci matsayinsa ba da ɗan adam gaba ɗaya bai kamata ma a ce zai saba wa Allah ba ko tunanin sabo bai kamata ɗan adam ya yi ba saboda irin kusanci da girmamawa da Allah ya yi masa da karamcin da Allah ya bashi wala kar karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri a duk halittar Allah ba halittar da Allah ya yi mata gata irin mutum da bai kamata mutum ka ce ya saba wa Allah ba to amma da yake dama haka aka kaddara wasu sai su tafi wancan wajen haula fi jannati wala ubali wa haula fi nar wala ubali dama Allah da ya halitta mutane kawai sai ya waye wani kaso yace wannan jan aljanna ne ba ruwana yace waɗannan jan wuta ne ba ruwana shi kenan an gama fa ubangi ya kare to kowa fa kullum mu yassaru lima khuliqa lahu kowa in yazo duniya za a fashe aikin abin da aka halitta shi domin sa ne in kaga mutum yana musulunci to dama an halitta shi dan aljanna ne saboda ga zai aikin aljannar in kaga mutum yana aikin wuta in dai ba can karshe zai akwai wanda akwai wani nadir da yake zuwa mana mutum ya ya dagoma kan wannan yana yana sai karshen rayuwa abu ya canja ma ba yawa shi ba cika yi ba misali kawai ake yi shi amma ana yi kaɗan kaɗan mutum ya yi ta ibada ya ta ibada karshen rayuwarsa ya zo ya canja to babu yawa yana faruwa amma kaɗan ne ko ko mutum ya ta kafirce ya ta kafirce sai ya zo mutuwa sai ya musulunta iya musulunta lokaci kankani sai ya rasu to wannan ma yana faruwa amma ba yawa mafi yawa kowa abin da aka yi domin sa shi zai zo yi in ya zo in musulmi ne in musulmi ne sai kaga ayyukan aljanna suna masa sauki domin dama an yi shi domin su ne saboda haka sai sai kaga aiki yayi masa sauki yanda musulmi yake ganin sallah ba komai bane shi kaman kayan gado ne ma shi a wajensa kamar wani kayan nauyi ne ma in baka yi shi ba kana ganin akwai nauyi a kanka azumin ne yanda yake da wahalar na amma musulmi ba ruwansa shi kawai in lokacin azumi ya zo har murna ma kan tunanin suke yi alhali wani wanda ba musulmi ba shi ko da zaka je masa ya wuni je kuma ga sai in wata damuwa ta samu kafiri sai awa 24 ma bai shi komai ba amma har da aka kashe masa ya yi awa 12 nan bai shi komai ba to tashi hankali ne saboda ba a halice shi domin wannan din ba fakat kada ta ta yana da yana fakat ta kunna فقدهن سبع سماوات في يومين وأوهي في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
نعم فقدهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فغداهن sai Allah ya halicci sammai kuma gaba ɗaya aka kare su sab'a samawatin Allah ya shirya su sammai guda bakwai ne ita ƙasa ita ma dai ma'ana rufi bakwai ne ita ma ƙasan ita ma fefeyi fefeyi ne guda bakwai to amma ita kusan a haɗe suke kana ƙare wannan ƙasa za ka shiga wata ita kuma sama tsakanin sama da sama akwai rata kowace ce to ce sai yawanci su sai musu jam'i wannan kuma ƙasa da yake ita kuma kaman a haɗe take sai yawanci ake ce mata guda ɗaya amma su ma guda bakwai din ne to sai Allah ya ƙara sammai guda bakwai ina yi shimfiɗe su su yau mai da su kuwa cikin kwana biyu alhamis wal juma'a ranar alhamis da juma'a faranga minhu ma fi akhir sa'ati minhu karshen ranar juma'a ranar aka gama dukkan halitta ma'ana dai halitta an yi ta daga an faro ta daga lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a shikenan kwana shida an gama komai inna allah tabaraka ta'ala ubangiji ibtada khalqal khalqi ya fara halittan halitta yawmal ahad ranar lahadi ya fara halitta wa faranga yawmal juma'a ranar juma'a kuma ya gama halitta gaba daya wa khalaqa adama yawmal jumu'ati annabi adam shi ma kalice shi ranar juma'a wa khalaqa hawwa fi sa'ati al-akhirati minhu ita kuma matar annabi Adam aka halice ta ranar Juma'a kuma awa ta ƙarshe a ranar Juma'a din wa zawwajahu iyyaha Allah ya aura wa annabi Adam ita Hawwa wali hadha iktaru yawm al-jum'ati yawm tazwijin ila yawmina hadha sai sa jan Adam suka fi sa Juma'a a cikin harkar ta aure mafi yawa zaka ga mutane sun fi raja'a akan Juma'a da Juma'a da kusa da ita eh ko Juma'a ko Juma'a da da ranar take bayan ta da wanda take gabanta mafi yawa da zaka samu kusa da juma'a ne yake yawar rafi to haka sai aka zabi wannan hai zuwa yau al ahadu ibtada al khalqa wa khalaqa samawati wal ardi wa shajara Allah ya halitta ranar ladi Allah ya halitta halitta ya halitta sammai ya halitta kasai ya halitta kuma itatuwa yawmal ithnaini ranar litinin kuma kalaka shamsa wal qamara wan nujuma ranan da aka halitta rana aka halitta wata aka halitta taurari yawmal thulathai kalakal hayawanati al an'ama wal wuhusha wa ba zabaha ranar talata ne Allah ya halitta dabbobi dabbobin gida da dabbobin dawa ma'ana dabbobin gida da na jeji duka da Allah ya halice su ana halittar su sai Allah ya to ya halatta kuma a yanka su eh to shi yasa dabba ake yanka ta eh da yake ita da ma halice ta don yankan sai su ya zama ba sa tsoron yankan saboda dama akan sa halice su wa yawmal arbi'i khalaqal bihara wa abaha shurbu biyahiha ranar laraba Allah ya halici ruwa gaba daya kuma a lokacin sai ya halatta shan ruwan yake to wannan ruwa duk wanda zai rayu ya sha shi shi ma halatta shi ya zama abin sha wa yawm al-khamisi khalaqa al-jannata wan nara ranan alhamis ne Allah ya riki aljanna da wuta amara na bi talabil jannati rahbatan wal firara min an-nari rahbatan Allah ya umarce mu mu nemi aljanna saboda kodayin abin da yake cikin aljanna kuma ya ya ce mana mu kudu mu rabu da wuta saboda ba da tsoro saboda wuta a ba tsoro shi wa khalaqa adama yawmal jumu'ati ranar annabi ya rabe ranar juma'a ka rishe kama yadda aka fada bali haza saboda haka al'ulama wa yaktaruna yawmal yawmal ahadi li bidayatil maskani yawanci malamai suka suka ce in za ku fara gini in abin da ya shafi gini ne sai su ce sai a fara lahadi kaga ya zama farkon tunda shine farkon ginin halitta to in ka fara ginin ka alfaru ne li bidayatil imarati ko za a kafa gari ko za a kafa wani abu akan kafa ranar lahadi mana rada sukuna wanda yake son ya zauna to yawanci yakan fara abinda inda zai zauna din yakan fara cikin lahadi ne haka wasu malamai suka ce wannan aiki ne na malamai na na tafakkurin su ne wa yawmal ithnain li safari suka zabi ranar litinin kuma saboda tafiya wannan kam ta dace da ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi duk tafiya sarar litinin yake yi mafi yawa in dai ba tafiya ta kama ba za a fita koyaushe to yawanci manzo Allah sallama baya sabawa ran litinin a tafiya inda tafiya za a yi ko yaƙi za a tafi to zai ce a bari sai litinin a tafi sai dai in yaƙi ya kama mutanen sun zo ne to in sun zo kuma ka ganan ka duk lokacin da suka zo lokacin za a yi aiki kana rasulu sallallahu alaihi wasallam ya taharra fi samari al-khamis wal ithnain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana kirdadun a cikin tafiyar sa yawanci yakan dauki ko alhamis ko kuma litinin din eh yakan fita alhamis ma yana fita alhamis yana fita litinin amma litinin ya fi yawa ويوم ثلاثاء لراقة الدم الكتان والهجامة مثلا ranar talata aka halicci duk abin da zai sa a zubar da jini ma'ana kashiya ne a kafo ne a zagu ne a wani abu ne ya faru ana so sai jini habo ne da sauransu duk sai aka yi cikin wannan talata wa yawan arbiyayi da shirbi dawa'i ranar laraba kuma sai aka halicce ta ita kuma yawanci ana amfani da magani ran laraba Allah ya halitta magani ma na ranar laraba ne wa yawmal khamis lil talabi wa du'ai ran alhamis kuma an yi ta saboda bawa ya roki duk abin da yake nema wajen Allah kuma yayi addu'a wa yawmal jumu'ati lit tazwiji haka ranar juma'a kuma malamai suka ce ga ita kuma ta fi kyau da aure kawai da aka fara wa yawmal sabti ma khalaqa Allah fi shay'an rana asabar ba a halitti komai ba sai aka bar ranar ba a yi mata komai ba ba baka sabtu sai asabar din ta yi kuka ta ce to duk rani ko sun samu an samu abin da aka yi cikin su shi ita ba a yi komai ba fa adahu Allah anna man kharaja fi bukuri yawmi sabti yallubu hajatan haqqan Allah an la yu'inahu ala hajatihi sai Allah ya mata alƙawari yace mata duk wanda ya fita ranan asabar da sassafe ya tafi neman wata bukata wajen Allah ko ina dai to Allah zai taimake shi wannan bukatar ta biya shi kenan asabar ita ma ta samu ita kuma mana an hada ta a cikin biyan bukata Allah tabaraka ta'ala kana qadiran ala ijad jami'il khalaiqi fi lahatin fi aqalla min saniyatin Allah yana da iko ya samar da halitta a cikin hararan ido ka abinda bai kai haka ba ma abinda bai kai second ma Allah zai iya yin halitta gaba daya ciki kalaka samawati wal ardi fi sittati ayyamin amma sai ya halitta sammai da kasai a cikin kwana shida ta'liman litta'anni saboda ya koya mana yin abu a cikin a sannu eh in kai ka fara wannan kai wannan kai wannan kai wannan eh an taba tambayar wani malami aka ce masa Shehu Jani Usman ne ma wani ya tambaye ce ce me yasa ne a me yasa ne dan adam ya fi komai amma shi dan adam aka haife shi ya zo duniya sai kafi a ce ya tashi ya miƙe sai ya sai ya dau lokaci in aka haife shi a kwance yake sai dai in an daga shi a hankali ne zai fara koyon zama in zama ya nuna ya fara koyon rarrafe in rarrafe ya nuna sannan ya fara koyon tafiya kafin a ce ya miƙe sai ya ya dau lokaci alhali kuma ya fi daraja ga dabba kuma wanda aka fi aka fi ta daraja ita kuma tana haifan yaro ɗanta ana haifansa kawai shikenan ba zai jima ba sai kaga yana tafiya to me yasa ne haka to shi wanda aka tambaya shi Jan Usman sai shi abin da yasa saboda dan adam shi Allah ya bashi lokaci zai dade a duniya wani zai yi shekara ɗari wani ma zai fi da saboda haka sai aka ɗaukar masa rayuwarsa tun farko ma a hankali ita kuma dabba ba ta jimawa a duniya shi yasa kawai sai aka yi mata komai din sai ta yi shi a gaggaushe kawai ya kare ta mutu eh daga wannan shi wata hikima ce nan ma aha na'am fali hadha tajidu ta'ani min ar-rahmani wal ajrata min ash-shaytani illa fi ashiya'a shi yasa kake ganin abu bin abu sannu yawanci hali ne na abin da ya tafi aikin Allah gaggawa kuma kawai mutum da ya tuno abu kawai shi zai yi shi yawanci aikin shaidan ne ya sa yawanci mutum yi gaggawa a cikin abu sai ya dawo daga baya na da bani wannan saurin ba saboda yawanci sauri daga shaidan ne sai a wasu abubuwa wanda su kuma gaggawa ake bukata su ne a taubatu tuba tajilu halaysa min ash-shaytani gaggauta tuba baya wajen shaidan shi shaidan baya son a gaggauta tuba shi so yake kar a tuba ma har a mutu wakada udaini biyan bashi ta'jiluhu laysa min ash-shaytani gaggauta biyan bashi shi ma shaytan baya so a gaggauta biyan bashi saboda shi in aka biya bashi ya zauna lafiya shi ko shaytan baya so a zauna lafiya amma in mutum yana binka bashi kaga zai dinga zuwa maka har ma wata ku kaure in ranka ya bashi ranka ya bashi kaga shi kenan shaytan ya samu yanda yake so za a fada kenan wata zujul bikri aurar da budurwa mutum yana da ya ta kai aure to yayi sauri ya aurar da ita shi ma wannan baya daga cikin aikin shaidan shaidan baya so a aurar da yarinya da sauri saboda so yake ta zauna mai yiwa ma ta lalace wa kiran daifi in kai bako kai sauri ka saukar da shi eh bako yana zuwa kai gaggawa kai masa masauki kai kai ka bashi duk abin da zaka bashi saboda wanda ya taho daga tafiya baka ran halin da yake ciki ba to shi ma shaidan baya son wannan saboda shi kuma shaidan ya san in ana gaggautawa bakon ai zai ji daɗi amma idan kana jinkirtawa ka bar bakon har wani lokaci ka ga ba mamaki ma ya fice ya tafi shi kuma shi dan baya so mutane su samu albarkar bako wassalatu fi awwalil waqti a wata jizun mayiti haka kuma shiryawa mamashi idan mutum ya rasu ana so a yi gaggawa a kai shi a kai shi gidansa a yi masa sauri ba a so a ajiye shi a dade yana zaune a in dai ba wani laruri ne ba to ya kamata a gaggauta a shirya shi a kai shi gidansa wasalatu fi awwalil waqti aka salla farkon lokaci shedan baya so shedan ya san ya kai salla farkon lokaci an haru da yardan Allah shi ko shedan baya so Allah ya yarda da mutum saboda haka shi so yake a bar sallar ta fita in ta fita ma wata kasala ta hana ma ya zama ba a yi ta ba shikenan shedan ya samu abin da yake so wa ha fi kulli samain amraha Allah ya ya yi wahayi kowace sama ya yi umarce ta abin da zai umarce ta allazi amara bihi min fiha Allah ya yi umarnin abin da za a aikata a cikin wannan sama min da'ati wal ibadati bin Allah da kuma yin ibada wa zayyana sama'a duniya Allah ya ce amma sama din nan ta kusa da duniya ita kam na kawata ta bi masabiha ya sa mata taurari su ne suke a jikin ta kawai taurari suke eh taurari ba sa kowace sama sai wannan sama da take kusa da mutum nan a nan ta taurari suke su kuwa saboda su hasko kasa kaga sai a samu haske wa hifzan Allah kuma ya kiyaye sama ba wani shaidanin da zai je da kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shaidanu suna hawa sai suke za su hawa sama su je su jiyo maganar mala'iku in suka je ko sun ji ko ba su ji ba in sun zo sai su samu bokaye sai su sheto ai ga abin da mala'iku suka ce ga abin da suka ce kuma ƙarya ne sai su har hana ƙarairayi sai su dinga gaya wa bokaye shi ko bokaye ka gaya masa shi ko sai dinga hada mutane fada duk mutumin da yake manzala ta salama ya ce duk wanda yake je wajen boka to bai yarda da abinda annabi ya zo da shi ba kuma za a daina karban aikinsa har na kwana arba'in a a wata riwaya ma har na shekara shekara 40 to ala kulli halin zuwa wajen boka masifa ne eh ba aikin mumini bane saboda shi boka dama su boka dama makaryata ne da su da aljanu da shedanu aikin su ɗaya ne shi aljani in dai ba mutumin in ba mai kirki a cikin su ba duk musulmi ne kawai aljani ne musulmi ne amma ba wai mai ibada bane akwai muminai masu ibada a cikin aljanu na kirki amma kaɗan ne ba su da yawa akwai mabarnaka din sun fi yawa to akwai kafiran a cikin su su kafiran aljanu suna ce musu shaidanu to akwai musulman ma amma su ma musulman wanda ba manyan ba yawancin su makareta ne aljani ya gaya maka magana ɗari casa'in da takwas ƙarya ne biyu ne kawai in ya yi ƙoƙari biyun su zama gaskiya wani ma ɗaya ne zai zama gaskiya sauran duk ƙarya ne wani aljanin ma duka ɗarin gaba ɗaya ƙarya ne saboda su ko sun an riga an halice su ƙarya kawai da saboda ka sai su haɗu da bokaye bokaye kuma dama makaryata ne su ne za su gaya wa boka boka shi ko sai zai dinga haɗa mutane faɗa ai a gidan kunna akwai wani da wani ko wance ko waye waye an an yi kaza ana yin kaza duk sai ya harguza kabila gaba da ya harguza dangi gaba har ya kawo fitina ma har ya kawo faɗa ma ko yaki duk boka yana yi saboda haka duk wanda yake aikin bokanci ya duba ba aiki ne mai kyau ba eh shi musulmi baya yin wannan aiki ba aikin musulmi bane muhizzan azna ha Allah da na kiyaye sama min istiraki shayadi ne a sama shaydanu su je su je za su satan maganar mala'iku Allah ta na kiyaye zuba a zuwa ya hana shaydanu zuwa zalika takdirul azizil alim wannan shine abinda dama Allah ya kaddara Allah nan dai mabuwayi a cikin mulkinsa al-alimi masani bi khalqihi da halittarsa
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا إذا كافري كافرا مكة تتقي suka kauna kai kufaru makka da kafiran makka alal imani suka ce ba za su yi imani ba ba za su yadda da wannan littafi ba da wannan bayanai ina suka su da kansu sun san bayanan na dai manzo Allah bai taɓa zuwa ko ina ba Allah ya karanta su ba da hazar bayani bayan bayanin da Qur'ani yake yi ina suka ce ba su yadda da Qur'anin ba to fa qul ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ka ce anzartukum sa'ikatan lalle ina ba ku tsoron wata tsawa da za ta same ku misala sa'ikati adin irin tsawar da aka saukarwa adawa mutanen annabi hudu wa samuda da samudawa mutanen annabi salihu azaban za a saukar muku da azaba yuri ku wanda za ta halaka ku misal allazi halakahum irin azaba da ta halaka wadancan kafiran baya na'am na'am
إذ جاءتهم رسلهم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون جاءتكم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فإذ جاءهم الرسل هو لنجان آداوا دا سموداوا دا كافرا بايا annabawansu ne manzanninsu ne suka zo musu da gaskiya min bayni aidihim a gabansu wa min khalfin annabawan suna zo ta gabansu su zauna su yi musu wa'azi su ki karba in su tashi su bar annabawan annabawan su bi su inda suka tafi wa min khalfihim a baya su suna bin su muqbilina alaihim su fiskanci arnan su yi musu magana wa mudbirina anhum arnan su in sun juya za su tafi annabawan su yi tabin su ya mutane na ya mutane na kar ku sa kanku a cikin halaka amma har da haka kafaru sai suka kafishe annabawa me suke gaya musu suka ce musu Allah ta abudu illa Allah kar ku yadda ku bauta kowa da komai sai Allah Allah shine abin bauta qalu sai kafirai suka ce to kai ne yanzu kai ne wanda Allah ya aiko law sha'a rabbuna da ubangiji in dai ubangiji ne kake fara wanda ya komai da komai ai da ya ga daman aikawa din ba kai zai aiko ba la anzala mala'ikatan da mala'iku zai saukar su ne za su zo su gaya mana to duk kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shirku khaslatun wahida kafirci duk iri ɗaya ne abinda waɗancan suka faɗa sun waɗannan abinda suka faɗa kenan kafiran zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke cewa eh sun ce ba za su yi imani da shi ba sai dai ya je ya gayyato Allah da mala'iku duka su zo eh su zo su sauko a gansu Allah ya ce ni na aiko Muhammadu ga mala'iku su ce gaskiya ne wasannan za su yadda ba kuma yanzu su yadda tunda sun je duk wanda ya je lahira ai ya yadda ya gane annabawa gaskiya ne ya gane annabi Muhammadu gaskiya ne sai dai ganewa ba su da amfani eh suna wuta saboda haka babu wannan ganewan ba ta yi amfani ba da sun gane ne tun a nan duniya su samu tsira da ya musu su ce da Allah ya ga dama ai da mala'iku zai saukar ba kai zai aiko ba fa inna bima ursiltum bihi kafiruna fa inna kafiruna kafirai suka ce mu fa mun kafirce bima ursiltum bihi da abinda kuke cewa an aike ku da shi din nan ba mu yarda da shi ba in shi dadi hamakatihim saboda wautar su tsananin wautar kafirai zannu annal insana la yastahiqu an yakuna rasulullahi a rasulullahi kai eh sun dan adam sun da cewa dan adam ba zai cancanci an yakuna rasulullahi ya zama manzon Allah ba wai mutum bai kamata ya yi a ce Allah ya aika mutum ba wa ma hadha hijarati indahum tubadu wa ma hadha ta da wannan alhijaratu indahum tubadu ta sai kululuhiyar da yake wawaye ne amma fa dutse shi ya halal ne za a sassaka shi a mai da shi gumki a ita bauta masa shi eh su san mudawa ba suna da wani gumki mai suna ba'alu ba eh ba'alu su wayancan mutanen adawan su ma suna da nasu ko da suna da irin nasu gumaka su adawa kama sun gaji wayannan gumaka daga daga kafiran annabi nuhu kafiran annabi nuhu suna da waddu da sawa da sawa'u da yangusa da wayannan dama sunayen wasu mutane ne a baya da suka mutu sai shaidan ya zo ya same shi musu kai ai waɗancan da kakannin kun nan ai sun cancanci a bauta musu suka ce ya za mu gan sai mu san su ba shaidan ya kawo a kawo ya zana musu shaidan ya zo ya zana ya zana musu sai suka je sun suka sassaka itatuwa da duwa suka mai da shi irin sura wannan mutanen suka da bauta musu su kuwa san mu da suka suka ƙara da nasu ba'ala ba'alu eh ba'alu bakkan nan ai sunan gari ne amma asalin sa sunan gunki ne Na'am. To za su yi kululuhiyar da suka cewa duwa suka ya cancanta a bauta musu amma Allah dai bai cancanta ba a wajen su suka kare. Akmalul makhluqat la yaslu an yakuna rasulan. Suka ce mafi shika a cikin halitta shine dan adam wai bai kyautatu ya zama manzo ga Allah ba. Wal jamadu yasluhu an yakuna rabban amma shi sandararre wanda bai da rai ba shi da komai shine dume shi kuma ya cancanci ya zama Allah ma ba ma manzon Allah ba. Eh dan adam shikakke wanda komai da komai yana da shi shi wannan bai cancanci ya zama jakara daga Allah ba in ji kafirai saboda wauta sai suka ce amma wannan dutse sandararre wanda bai da baya amfani komai ko motsi baya ya sai an daga shi in kana so ka fasa shi ma za ka yi mai da shi gari to amma shi ya cancanci ya zama Allah ma ba ma ba ma manzo ba hazan ga ta sama ta wannan shine karshen wauta fa inna ma ursilu bi kafiruna ka suka ce kace ba sai da abin da aka aiko annabawa da shi ba
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu tambaya ta ita ce miji na ne ya hana miji ne ya hana matarsa zuwa anguwa ita kuma ta ce sai ta je sai mijin ya ce to idan kin fita a bakin aurenki sai kuma ta fitan to ya matsayin auren ya a cikin in dai miji ya ce wa matarsa kar ta fita in ta fita kuma a bakin auren ta shi kenan mana in ta fita ta saku za saki kanta kenan kuma tana fita in ta saku domin ai da masu duk abin da za a rataya shi in sake shi duk abin da aka rataya shi da abin da zai yiwu sai abin ya yi fa to shi kenan saki ya faru misali mutum ne baya nan sai mutum ya ce in wane ya dawo na sake ki to ran da ya dawo kuma ta saku duk abin da za ka rata ya ce wanda zai iya faruwa zai iya faruwa shi kenan sakin ya faru saboda ka iya ce mata in ta fita akan aurenta to shi kenan to in ta fita ne kuma auren ya mutu sai dai a tambaye ki aure nawa saki nawa yake nufi shi ne kawai amma sake da yayi ko ba komai kuma ko ba wanda ya nufa da ya samu da ya kawo
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ina tambaya ne akan mace ce za ta yi aure mijin kuma bai da halin da zai ba da sadaki sai ita matar ta ce masa za ta yi talatin annabi a maimakon sadakin da zai ba ta dubu ishirin shin ya halatta a ɗaura wannan aure ko kuma a aure ba a ɗaura shi sai da sadaki na la nikaha illa bi waliyyin wa sadaqin wa shahidai atli yawa sahabi daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa shi kuma kusofiya ce akwai sahabban da annabi yake bace su shi shi kadai ne ma su sahabbai eh yana neman mata aka samu mata annabi ya ce kaje ka kawo abin sadaki ya ce bai da shi kaje ka nemo ko zobe ko na azurfa ce babu kaje ka nemo zobe ko na karfe ne ya ce bai da shi komai bai da komai annabi ce ka iya qur'ani shi ya iya ka je ka koya mata qur'ani shike ne je koya mata qur'ani a matsayin sadaki amma shi kadai ne shi ma a cikin sahabbai ba za ka yi wa kowa ba saboda haka sadaki aure sai da sadaki da ba haka za ta ce ba ta ce to tunda tana son sa kuma ba shi da kudin sadaki ita za ta nemi sadakin sai ta ba shi shike ne ta ba shi sai ya dawo mata da shi aure yayi eh za ta iya ba shi sadaki tunda tana son sa kuma ya sake amma dole sai ya kawo mata ya dawo mata da sadakin shikenan eh an bashi ya bayar to amma dai maganan wai ba a yi sadaki ba farfar za a karanta wani abu ƙarya ne babu wani
na sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu tambaya ta ita ce mutane biyu ne suke jinya a asibiti musulmi da kirista gadonsu yana kusa da kusa sai lokacin mutuwa ta zo musu a lokaci guda sai ƴan uwan musulmin suna ba shi kalmar shahada amma bai yi ba sai shi wannan kirista din ya amsa ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai duka suka cika suka rasu a lokaci guda to shin wannan kirista mu ne musulmai za mu ɗauke shi mu masa sutura ko kuma za mu bar shi da ƴan uwansa kirista to idan mutum mutane aka zo mutum ya zo mutuwa aka ji shi ya yi kalmar shahada ya mutu da ya mutu da ita to amma tunda in ma ya ya shika da kalmar shahada ya faɗi kalmar shahada an ji ya shika to dai shi musulmi ne maganan sutura ko musulmai ne suka yi masa ko ba musulmai suka yi masa ba zai tafi da kalmar sa za ta je ta amfani da shi na'am ba maganan sutura ko kai mutum ba a'a wanda aka yi masa sallah wanda aka yi masa sutura da wanda ba yi masa sallah ba wanda wata dabba ta cinye ko wuta ta cinye ai duk gaba daya abinda ake bukata mutum abinda ya je da shi ne shine da saboda haka wannan kalmar da ya je da ita za ta yi masa amfani a can ba ruwan su kansu dami kansu shi za su yi rigima da yan uwansa a ai namu ne ku ba mu shi na ruwan ku ku ba su su je su yi masa ko menene ma shi Allah ya san ya faɗi kalmar shahada saboda haka in Allah zai dauke shi musulmi a musulmi zai tashi a musulmi. Yawwa so musulmi dai tunda shi musulmi ne shi za a yi masa dura da musulunci. Yawwa amma shi kirsa ba shi da yan wasa.
A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da dama da buƙatunsu mabambanta Allah ya amsa mana ba.
Allah ya biya bukatun mu da lafiya masu bukata.
Amin da bamu lafiya da zaman lafiya. Amin da bamu alherin duniya da lahira. Amin da kiyaye mu sharrin duniya da lahira. Amin abin da zai samu abin Allah ya ba wa musulmi da inda suke. Amin Allah ya ba su shi gaba da haɗin kai da kasancewa kalma ɗaya. Amin kasar mu kuma kasar mu kuma Allah ya daidaita ta. Amin Allah ya mata kibla. Amin Allah ya mata jagoranci nagari. Amin barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Amin da kiyaye mu kiyaye mana imanin mu. Amin da mutuncin mu da addinin mu. Amin abin da yake damun musulmi Allah ya kauda shi. Amin abin da musulmi yake nema na alheri Allah ya tabbatar mana. Amin Allah ya sa mu cikin wanda yake tsanta cikin wannan wata. Amin duk wanda yake da wata bukata Allah ya santa Allah ya biya mana. Amin ya biya mana bukatun gaba da ya Amin. Amin ya samu tsoron da yake ta cikin wannan wata. Amin. Alherorin wata Ramadan Allah ya bamu. Amin. Alherorin Alqur'ani Allah ya bamu. Alherorin musulunci Allah ya bamu. Allah ya tabbatar da mu cikin musulunci ya ya kace mu cikin ta da mu cikin. Barka annabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Barka wannan wata mai barka. Barka wannan littafi da ake karantawa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بذاك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره من الذي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين